أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يشكون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين an kuwa gode Allah ya haɗa ma wannan rana yau muna rana ta alhamis rana ta alhamis yau hudu ne ga watan arabi yau sha uku ne ina tsammani ga watan jimadar kura jimadar saniya hijirin kiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyar ga watan ɗaya tun tuntiri miladiyar annabi isa alaihi salam wanda yau shi ne farkon karatunmu na wannan sabon shekara na hijiran na aiwon annabi isa alaihi salam allah ya samu shiga wannan shekara a sa'a da farman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam allah ya samu shiga imani gama lafiya duk alkhairin da ke cikin wannan shekara allah ya bamu dukkan musifa da ke cikin wannan shekara allah ya tsare mu saboda alfarman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mu tashi karatu mu na wato talatin da shida karatu mai zaɗa karai a cikin wasu kishin ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da mu tashi a risalatu asadi kamil al-fatawa wato wasiƙa ta shida daga cikin fatowi na shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana farawa da aka bismillahir rahmanir rahim a maratibu dukul rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shubra da galami ce marati wato darajoji na ba'inonin darajan annabi Muhammad darajoji da ke ba'inin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato yake koye cikin abin da Allah ya koye na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma da ikon ibarar biha yake ibara ibara ma'ana wato ma'ana ko fassara ba ta da ikon ɗauka gare ta haka da haka a wani nisbatin farkon wato haka da a masu ikon ibaratu min ha haka da a wani nisbatin min nisbatin makamacin sirri sallallahu alaihi wasallam وهو عين كان اللون yace farkon nisba dangantaka daga cikin dangantaka na matsamomin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato huwa haitu kana Allah shine wato bijiran da Allah ya kasance wato farkon dangantaka da ake dangantawa na sirrin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wato shine lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance anan magana ne wanda ke kwakwalwa ba zai iya wato ɗaukar ba zai iya da girman sa sai dai a tura kamar da ranar mutum faɗa sai dai a tura mutum saurin sa sai dai ta bulu amma mutum bai iya wato fahimtar hakikanin abin da ake yi a nan ba sai an yi su makusanta Allah yace wala ce amma ku lokacin da Allah ya kasance ba komai tare da shi wa zalika lam yakatu wala yakal haka kuma Allah yake bai gushe ba fitte yake ba kuma bai gushe ba Allah subhanahu wataala bai gushe ba ba kuma bai gushe ba Allah subhanahu wataala wa sallallahu alaihi wasallam bi zalika al-maqam annabi a wannan mutane din lokacin da Allah ya kasance mara litta ka san lokacin da ake iya fahimtar Allah kenan lokacin da Allah ya fara halitta amma lokacin da Allah ya komai ba a ma san Allah ba mu kanmu ma ba mu san kanmu ba shi ne wani wake yake babu ba ta ma san babu ba ko babu ba ta ma san kanta ba yawa lokacin da Allah ya fara halitta wanda Allah ya fara halitta shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace huwa huwa sallallahu alaihi wasallam fi zalikal maqam sirrun muhammad qudsiyyun zati shi annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan shine sirri shi ne hamdu shi ne sirrin Allah shi ne godiyar Allah shi ne kudiyin wato godiya ne na tsarki kuma zakiyin da zaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajin ya haɗa hahu shubra yake wannan shi ne sufa yake kira halar hahu shi ne halara da ake kira hahu akwai lahu akwai nasu akwai malaku akwai jabaru duk waɗannan mukamai ne wannan mukami ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake lokacin da Allah ya fara halittarsa shi ne ake kira halarfin lahu wato shi ne wannan halara ta ai hahu shi ne halara na hahu wal ahadiyya ita ce mukami da ake kira na ahadiyya wanda idan Allah ya yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne na shukuru wallahu ahad idan kuma annabawa na cewa ilahukum ilahu wahid wato ubangiji ubangiji ne wato wanda yake guda daya shine Allah to amma shi an gani ya ce ahad yana ahadiyyar Allah shi kadai ne a gurin ba wani halitta ya fara bautan Allah sallallahu alaihi wasallam wal ahadiyatu bi aina yadda wannan shi ne ake kira ahadiyya da ainihin hakika ne ثم سلا تعلق الإرادة بالجدي ثم تعلق الإرادة تعلق الإرادة حصل التعلق حصل تعلق الإرادة yujiji sannan kuma daga nan sai iradan Allah ta rafi da samar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa zalik qabla tajalli wannan tun kafin fa annabi ya bayyana sallallahu alaihi wa sallam kafin abu annabi ya zama ya tajalli ya bayyana fasara sallallahu alaihi wa sallam ruhan wa ahmad a wakacin da ake yi ruhi ne kuma ahmad eh fasara ruhan ya zama a matsayin ruhi nan ce ruhi shine wata halittar Allah ne mai rai mai motsi amma ba ta da jiki shine ruhi an gane akwai halittar amma ba ta da jiki kamar ne ne kamar mala'iku mala'iku ruhi ne ba su da jiki sai dai Allah na so su bayyana muni sai su bayyana a cikin mutum ko a cikin wani halitta na Allah don a iya ganin da sabo nan yara ta shine wato a ake kira ruhi kamar ajiyu wannan kuma wato ruhi wa ahmad ya zama kuma a matsayin ahmad mai suna ahmad wa wannan shi ne ake kira halaran wato shi ne halaran lahu wani yana halarci lahut wannan shi ake kira halaran lahut da annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan wa hamadan din kenan ya bar halaran lahut ya da halaran lahut sallallahu alaihi wasallam wal wahidiyya shi ake kira hadarat al wahidiyya ثم أصل الكتاب والإفادة التي منه تعالى إليه sannan daga nan kuma sai aka sami yankewa da kwararowa daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ba kowa sai Allah sai ya samar da annabi Muhammad sai kuma fara kwararo bayo wajinsa da ilmominsa da sirrin halittarsa duka yara a jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan ne dan adam ya zamo aka ce dukkan sirrin halittar Allah wato yana jikin dan adam shi dan adam an ce a haka kawai a haka cikin dan adam duniya sirrin ruhinsa ya suke duk abin da ke cikin duniya Allah ya tara cikin ɗan adam dama duniya akwai tudu akwai duwatsu akwai kwari akwai kogi akwai daji kasuwa da ciyayi duk akwai a jikin ɗan adam suka ce idan kana neman wato menene duwatsu a jikin ɗan adam suka ce ka nemi ƙasusuwan yawa su ne kama a matsayin duwatsu idan kana neman kwari waje a ƙarfin da ake kira kwari an san kwari ko kwari ba na ruwa ba irin kogon duwatsu aka ce da irin kunnuwansa da cikin ƙasusuwansa ai ai kaga kogo a kan duwatsu kogo yake to cikin ƙasusuwan ɗin da ɓargon sa kan yake shi ya yake matsayin kogo idan kana neman itatuwa tsirrai da ciyayi da bishiya kake ka nemi gashin kansa idan kana neman hadama ruwa kullum ruwa ne kake ka nemi idanunsa sa shi idanun ɗan adam kenan idan kana neman kuma da kamar wato kankara ka nemi haɓaransa eh duk wannan dai cikin ɗan adam duka ya tara sirrin duniya gaba ɗaya to kaji alaka annabi ya gangaro sunan lahu kuma sunan kitabu minhu a ila wani bada Allah subhanahu ta'ala ilai zalika wa tajdi bil amadiyya wannan shine aka samu tajallin amadiyya da Allah ya fara fararo masa shururinka sai annabi ya zo alaran amadiyya fil fil mahabbadiyya shine aka samu amadiyya a cikin kuma muhammadiyya dan farkon suna ne sallallahu alaihi wasallam ahmadi da Allah ya nufi ya zauna ya tabautan Allah ya tabautan Allah shekara miliyoyi Allah ne yake iya tabautan da yi sai Allah ya gode masa yawa sai ka ji aka kaka aka ce annabi sai ya kunya zufa ya kama shi kunyan godiya to domin zufa ne aka yi shekunan duniya aka yi kaza wato duk dai wani abu da ka gani na sirrin halitta ru asalin abu sirrin abu da ainihin hakikanin abu daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai lil'amadiyya masu mamadiyya waye mazahir asma'i da aka zo amadiyya cikin a amadiyya cikin mamadiyya to nan ne ya ta samu mazahirin sunaye daga nan ne ya ta dinga samun sunaye na annabi sallallahu alaihi wasallam aka dinga ba shi sunaye shine abdu shine talibu shine wato husnu shine mubin shine hujja shine kaza to an zo halaran wato mazahirin asma'i kenan wasifat da kuma sifofi da muhallin tashakkulaji don yin ba da samu wato bigiran wato surori aka dinga surar ta annabi da kuma wasu abubuwa da Allah ya yi na halittar Allah daga sirrin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da makamu tasbihi daga nan kuma aka samu makayin mabambantan makamomi ya zauna a halaran kaza shamashin kaza shamashin kudura shamashin irada shamashin nidna shamashin kaza shamashin wasu hijabobi ne halarori ne wanda kake da annabi ya shekara dubu goma sha biyu shekara dubu kaza lokacin da aka samar da chocolate ne an samu rana an samu wata an samu zamani zamani ana iya kidaya shekaru da sauransu amma da duk babu wannan abu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake nan yake kuma bautan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake kuntu nabiyan arifan bin duwati wa adamu bainal ma'i wa tin na zamo annabi na san ni annabi tun annabi adam na tsakanin da kodo ruwa ma'ana tun kafin kai kamar mutum ne ka ce masa na san wato na zamo a garin nan tun kana tsakanin mahaifinka da mahaifiyanka ma'ana tun kafin mutum a aure mahaifiyansa tun kafin mahaifinsa ya aure ba amma san da a same shi tun kafin a san da a samu annabi adam halitta ba amma ba sani ba amma Allah ya sani sunna annabi Muhammad yake nan ne shi ya ga shi annabi yake bautan Allah to matsayin annabi Muhammad sai Allah subhanahu wataala shi ne wannan ma wannan suka dace ba ni iya maka wannan bayani din da haka yace wai halaratul jabru nan makamu halarar makamomi da tashakkulat sukofi shi ne aka samu mutane na jabrutiyya fata'a fata'akkala bil uluhiyya daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai zamo ya kula ya zamo gaba ɗaya damuwarsa da uluhiyyar Allah ne subhanahu wataala wanda zai bi uluhiyya ya yi uluhiyya dama tuntuni shi zuciyarsa tana tare da Allah ne to fasara akalan wa abdan ma'anan annabi ya zamo shi hankali ne shi kuma bawan Allah ne shi ne ya ga wani hadisi ake ce awwal shay khalaqa Allah al-aql al-aql farkon abin da Allah ya halitta shi ne hankali su ba ya ce to wannan su ba ya wannan hankalin ana ishara ne zuwa ga asalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da Qur'ani yana ce kuma ya tabbatar ila ul albab ba ma su azza kuma abu da hankali ba hankali na wayan rayuwar duniya ba a hankali na gano Allah ake subhanahu wa ta'ala wannan annabi ne hankali ne kuma bawa sallallahu sai ya bayyana da haqaiqin anbiya'i annabi ya bayyana da haƙiƙoƙin annabawa wa asrarin ka'inati da surori na halitta ha'ina halittuka eh wa wa qulubil hayawanati insaniya kuma annabi ya bayyana azzikatoci na hayawanat na halittu na dan adam nan ce hayawan ba bambance ba to ana nufin wato da dabbobi da mutane duka ko kuma an ce insaniya to na mutum kenan halitta na mutum amma hayawan dabbobi amma an ce insaniya to na mutum sara kalbar wannan annabi ya tashi daga akalan wa abdan sai zamo kalban ya bar akali ya koma zuciya wa muhammadan kuma kuma a matsayin sana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya hadarat malakut shine halara na malakutiyan allah tanazzala fi suratul adamiyya daga nan sai annabi ya sauka a sura na dan adam bashar mutum sawiyan wanda yake daidai ya bayyana a mutum cikakken mutum da niyyar daga ɗan adam to haka annabi Muhammad daga a daga yau daga halaran nan na akalu da abdu ya dawo halaran nan na kalbu da muhammadan to daga nan sai ya bayyana a kuma mutum ɗan adam sallallahu alaihi wasallam amma da yana wani sura ne wanda Allah shi ya san irin suran da yake anan ne muka gane ayan adam lalle Allah ya mana baiwa yayin da ya halitta fiyayyen halittar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya yi irin ruhi da irin ruhi da Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam fasara nafsan to daga nan sai zama nafsu kuma eh ya balkalu na wani jiya ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam huwa maqamu alamul mulki shine maqami na alamul mulki na duniyar mulki kenan wannan sufi da kuma halala wanda take na nasiya wannan shi annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan maqamomi na annabi sallallahu alaihi wa sallam ne su sada su ne da suke maka wannan bayani ka ba irin mutanen mu da suka dauki cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum ne irin mu kamar ni bin Halid bin an aike a Bauchi a cikin Najeriya a Afirka a baƙaƙen fata da su haka ke gino annabi irin da kowa hali annabi ya wuta ba nan ba haka yake ba ba wai zuwa ta duniya shi ne halittar da ake ba ai mu ma ba zuwa mu duniya shi ne halittar da ake ba kin cikin Allah ya halitta mu ya ajiye ma alamin awal kamar yadda Qur'ani ya gaya mu wa idza kaza rabbuka min bani adama min zuhuri eh yayin da Allah ya yi min zuhuri zuriyatu wa idza kaza rabbuka min bani adama min zuhuri zuriyatu ma kadam alam ala sirri yayin da Allah ya ta alƙawari ya yi adam da tsawon cewa in suka zo duniya ba za su bauta mu kowa ba sai wa rabbul izzati Allah shi kadai wai da kaza da kan mai yin zuhuri Allah ya ɗauki wannan alƙawari idza kaza Allah ni saka yawa baya ta bin zuhuri ta bayan bayan ba mu san an yi wannan alƙawari ba din annabi Muhammad ya zo yana gaya wannan alƙur'ani Allah kuma ya tunzo mu ban ni da ubangiji ku ba nan aka yi musulmi aka yi wanda ba musulmi ba nan aka yi annabawa aka yi wanda ba annabawa ba kaga ashe ba yanzu aka yi su ne shi ne hadisi ya nuna da annabi yake yayin da aka yi wannan zaman da aka gama sai Allah ya ce mu haɗe junan mu ni je wani ɗayan da ka da ka iya a wannan zaman da aka yi a wancan ba ya ka koma da Allah ba sai ka aiki duka sai ka da ka goni ya mutu kan na cikin mahaifiya sai ya fitar da abin da ya zuri ko uwa ta zo aihuwa tana aihuwar ta mutu wata ma cira ɗan da aihuwa ma san halin ta wata kuma ne ta haifa ba ta mutu sai ta cira abin da Allah ya fa za ta kawo shi duniya kaga shi ba da aka ne ce ni zuwan duniyar ne Allah ya mana ajali wanda bai haɗi kowa ba haka ne da duniya ya koma bai haɗi kowa ba ya yi kowa ba وأما مقام سره بينه وبين ربه لم يتجلى الآن أما أما مقام دكي نسري وأما مقام سري أما مقام سر من كان الله صلى الله عليه وسلم wanda yake tsakanin ka da ubangijin sa Allah subhanahu wa ta'ala lam yatajalla li ahadin baya bayyana mun daya illa lahu sallallahu alaihi wasallam sai shi annabi Muhammad shi ne ya san sirrin da ke tsakaninsa da Allah shi ya san lokacin da Allah ya yi shi shi ya san irin ruwan dogon zaman da ya tsakaninsa da Allah da irin ya zauna a kaza ya zauna a kaza babu wanda ya sani sai dai a yi bayani wanda ya san hakikan hakan sai annan Muhammad sallallahu alaihi Allah bai bayyana mu kowa ba amma ruhu amma ruhin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama wata jalla da sirrin kafi shi kan ya bayyana ma ga sirrin kafi وهو رضي الله عنه في ذلك والشين ويا بين الشيخ الجاني روح أن محمود صلى الله عليه وسلم يسعى أن مولاه الشيخ الجاني في الآس إبراهيم أين لكن مقام أن محمود فين ما كان حتى أمين في نتاج زي ما بيان كثير حتى ما زال كثير أبوه أن أمين يبقى لكنه زي ما بيان وأنا نتاج قلب الجوش كان أمين بعد يسوع ولكم نفس النبي زي ما ما كان أمين إذا بيان يسوع كان سنة الله da ma'arifarsa da Allah da mukaminsa a wurin Allah da sanin annabi wani kuma ya tashi to zai yi bayani ne akan ruhin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma ba wanda yake magana akan hakikan annabi Muhammad sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ruhin annabi sirrinsa na ruhi to a shehu tijani Allah ya bayyana masa wannan mutane na ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam هو رضي الله عنه في ذلك في مكان روحي جديد سر وأحمد shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi gaya wannan yana makani da ruhin manzo Allah yana sirri ne wa Ahmad sirru Ahmad yana sirri ne wa kuma Ahmad kuma sirri ne kuma Ahmad wannan ne so gani ya iya gano yake iya bayani akan ruhin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi man ama aqlihi ruhun wa sijidu yayin da shi gani ne kara gaba ya kai misali na akalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma a wajen yana ruhu ne ko ji yana ruhu ne ko ji eh a wannan wa bi mutani qalbi a mutamun zuciyar annabi kuwa asalin ne wa halifa a wakati yana hankali ne yana kuma halifan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bi mutamin nafsi a mutamun kansa kuma shi kyau jani a mutamun nafsin manzon Allah kuma qalbun mutani yana qalbin annabi ne zuciyar annabi ne da kuma sahibi a matsayin wato abokin zama shi ne kamar mukamin sabai ke kama fa an ce ya ce mukamin sabai a makamin na tafi shi kuma mukami na zuciyar tafi shi shau gani mukami koye ko shehul akbar shi kuma shi ne na matsayin da shehul akbar shehul tijani radiyallahu ta'ala ladibi ma ta kaddama duk abin da ya gabata jan shi ko ta'ala yana nuni ne zuwa faɗin Allah ta'ala da Allah wanda ya karatu ya kuma ina ka samu irin wannan karatu haka to ina ne a cikin Qur'ani shi ne Qur'ani duk mukamomi da aka faɗa na annabin nan mukamin kaza mukamin kaza mukamin kaza mukamin kaza tun da mutakin daga mukami na sirrin sirrin nan lahu sun hawo yana ruwa muhammadan ya zo lahu shi mukamin ahadiyya ya kare ya fi gangaro ya zo mukamin ahmadiyya muhammadiyya ya zo mukamin tashakkulat ya gangaro halar jabarut ya jace uluhiyya da ubudiyya ya zama akalan wa abdal duk wannan mutane da annabi ya zauna a gurin sallallahu alaihi wa sallam har ya zo zama kuma kalban muhammad sallallahu alaihi wa sallam har ya dawo ya zo sauka a bashar kawiya wa tsara nafsun mahdiya ya zama a matsayin sana nafsu kuma na annabi sallallahu alaihi wa sallam wa har ya zama mukamu sallallahu alaihi wa sallam wa har ya zama mukamu sirri tsakanin da annabi ya zama sirrin muhammad ya zama ruhun musulmi شوف جان كلام وزمو عقل وخليفة وزمو نفس وقلب وشاهد ومقام ديك ونن شوف رأي رجلان سنة من مزواجة فدن الله سبحانه وتعالى بكتير لم تر إلى رجلك كيف من الزل شيء في علم كياتك هي zuwa da sanin ubangijinka sai ba majalisilla wai ya Allah ya yi kar da ilmin halitta ne ilmin halitta shi ne samar da halitta shi ne ilmin ya Allah ya fitar da wannan surmi daga kaza yi kaza daga kaza har aka zo aka samu mutane to kaji bayan Allah yace suratul baqara da maganar Allah da yake cewa taral jibal tana da tanduwa nan ma wani karatu na ma Qur'ani yana da batini yana da batini bani yana da kuma zahiri mutum zai da ka dauki in kana so ka gane Qur'ani yana da zahiri da batini da batini batini idan ka ɗauki tafsirin a shi Muhammad Arabi Ibn Arabi Al-Haji ka ɗauki tafsirin sa da ka karanta larabci ta amma ba kai ka fassara ba gaba ɗaya za ka ji maganar yana yana ɗaure ta ne tafsirin Qur'ani ina da gabonin ji da ka karanta amma ba ka isa ka yi bayanin mai sauraro ba sai abin da ba a rasa wanda in kasan je kan dangaro ko sai yi bayani da ke kada kuma ka ga jota ayan kuma yake mun ai wannan na magana ne magana ne akan musamadu kaza wa kaza wa kaza baka san musamman ba magana da ake bayani amma kana cikin ko tafsir da ake nan dai sai ka iya bayani ko bayan halin ka qur'ani ce yake sannan al'aya Allah yana sake magana yana ce in kana ne rahman walad fa ana wallahi Allah ya ce ka ga mu ya rasulullahi cikin ayatun da suratul zuhur ku ga ya musu kana lir rahman walad walad da Allah ya zo yana sa to fa na awwal ayatin to ne da farkon bayi annabi da yake gane shi annabi yana ishara cewa annabi shi ne farkon rayuwa da Allah yana da ɗa ku da da ba bare ta ne farkon ɗa ba sai Allah ya ce gani ne farkon bawa farkon bawa ko me ya halittar Allah ya bawa Allah ne wannan mamun shi ne farkon bayin Allah mun yi kuma ishara shi ne farkon halitta abin da shi ba ya ce وما وراء ذلك أبو تكي باي من بيان ذاتي لا تفيق الإبارة بيان ولا تفيق أوزان باب جندرا ما بيان نمت أمن من الله ويتو منه برقوم جيد يوم يأيك نيكي دجني مدام وحقيقة من مريد أبريد مسلمين والسلام شهود أنيس من صفات الله من إلا إشينا ووسيلتنا إلى الله سيد إبراهيم من أجل عبد الله الجاني من مدينة كولر cewa ne shi sai ce wannan illahi ne rubutu da yake wurayi wannan mutum babban da shi yayi daga illahi ne kewu tsarin mu zuwa ga Allah shi ne shi Ibrahim sai su Abdullahi da Tijjani a Madina ta Kaula hijiran annabi dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da ɗaya aka yi wannan wato wasiƙa da ƙarshe muna hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma wato har da hudu هذا أن تدرس شكرا أقل من المشروع اللي شكرا تتكين له من المشروع شكرا تتكين له إذا مشكا الرسالة فصل في رسالة الساجعة من الفتاوى فصل جنة كتن وثيقة تبقى كتن فتوي أمسوشين تنبيع لشيو رضي الله تعالى عنه يا بايا ممكن تلقى نشيدا دام شكرا بقى بسم الله الرحمن الرحيم وسلام كريم la lagauki wala ta'sir saboda yake gaisuwa yawan aminci wanda babu magana mara daɗi a cikin ta babu kuma sun fice ba wani sako a cikin ta ila akina yake ka fada zuwa ga dan uwan mu wajibina masurin mu wala min al-arda dan mu garuyi wanda yake mafi yadda a gurin dan mu wanda yake kare halili saboda yake ba daɗi na wata ni kuma takarana ne wannan duk shi ne ibrahim bin sayyidi musab shi ne ibrahim dan sayyidi musab dan sayyidi ibrahim bin sayyidi ibrahim bin sayyidi musab shi ne ibrahim dan sayyidi musab yalihi jawabu an su'ali shubra yake bayan wannan gaisuwa da maka to amsa yana biyowa ga tambayarka ko bi iktisari amma amsan tambayar kan nan a takaice ga shi nake ba ta shi hal mashayihu wa yana tambayar Ibrahim hal mashayihu shi shehunai ya tawassaduna fi kulli ma yajrihi Allah ala tilal zikri min al-ulul wa ma'rifat anwa'i sana'at abla yace wai sun shehunai suna zama wasuɗa cikin dukkan abin da Allah yake gudanarwa a bisa almajiransu na ilmomi da ma'arifa da ma'arifar anwai sana'ati da tuko yake amla ko kuma hakan baya baya yiwuwa a samu wasuɗa a yi zama su ne wasuɗa to a nan ya mu ɗan wani bayani kaɗan da mutane su da fahimtar karatu Allah baya ba su gobawa mubasharatan shakki kamar yadda sai na umaru ya zo masallaci ya samu wani mutum yana ta addu'a Allah ka ba mu kuɗi Allah ka ba yana wani ta tashi ya ce da muka addu'a yace ka taɓa ganin Allah ya ruwa kuɗi daga sama ne in ka yi addu'a ya ka tashi muka da kuɗi ma to Allah kuma ya ba ya ce ba ka zauna ba Allah ba ya ba da kuɗi daga sama ba ya ba da kuɗi daga sama ya ba ba ba ba a'a sai dai da wasu ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وعيا أو من وراء الحجاب أو يرسل رسولا ويوحي في ذمه ما يشاء الله يسجد وما جعل الله إما كان بوجوده مباشرة وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وعيا في رواية الله يسوره وتقوى إلى إلهامة فإذا كان أبوه ko kuma a turo annabawa kuma annabawan Allah ya turo sako wani ya zo ya musu duk sun yi magana Allah mubashar kan amma mu ba ne rajin Allah ya yasa Allah shi da bai magana ko ta ba tare da mu da da ka Allah baya ba mu abu da mummunan sai da wasu an gane kowa sukan nan ta hannun halittar da ne yanzu sai ka gaba addu'a ka kwana kana sallah Allah ka biya mun bukata na kaza Allah ka biya mun ka bana halin ka yin gida ka bana halin ka mun hawa ka yaye mun damuwa ka yaye mun kaza ba shi da yin yawa ka shiga yi ba shi gari kana da kawai sai ka zo ya kira ka wani ka zo ka mun aiki kaza wanda Allah ya amsa zuwa Allah na iko ya turo maka da sauki amma baya shi Allah ya kai aiki shi ba ka shari'a ke ba tauhidi kuma Allah shi ne kaddara da ka sama to su baye sukan zamo wasu a tsakanin su da Allah zuwa ga almajiran wannan karatu ne bayan Allah Allah ka sa haka Allah ba san haka hakan shi ne ke faruwa duk abin da Allah zai bayar a halittar ne yana ba wa kanin annan Muhammadu shine wasu shi kuma ne bai watsa zuwa halaran annabawa zuwa halaran muliyai da shauran kamar da dai a karatu damu fada to idan aka yi sa aka ce wasu bayan sun ce sun san almajiran su sun suna ciki wali zai iya ganin mace tana ciki ya gane cewa wannan ina haife shi wannan almajirin ne a ba duniya aka aka raba zama da ake da annabi Muhammadu ko yayin da nake nan ba duniya bane sun a wannan halin da Allah ya kaji da wannan aka raba su ne muka zo duniya fadan ya kana da bayan Allah sai muka ji yayin zamana ai da ka ga wannan gidan bayan Allah ne ya zauna ko almajirin su amma duk bayanin da zai tsaya masa kan ya gane girman annabi Muhammad da girman wani da ya gane ya da sun bai zauna da su kuma abin da yake tabbatar da duk Allah abin da zai bayar ya kan bayar sanin bayi ne shi ne hadisi nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce Allah mun ji ba mun kasu Allah shi ne mai bayarwa ni kuma ni ne mai rabawa shi da nan shi ne rabawa kuma yana da wasiya yana da hajjoji shi ne ya tambayi to Ibrahim shin wai waliyai sun zama su ne wasu tsakanin su da duk abin da Allah zai bayar ma almajiran su na ilmomi da kuma sanin nau'o'in sana'a na bin Allah da kuma sana'ar duniya ko kuma su guda ya sa aljawa ya sa amsa Allah ta bayar wa ta'ala wal muti wa wal mani Allah shi ne mai bayarwa kuma shi ne mai hanawa amma baya ba ta abu tare da yi sai da shi wal hakikatu Muhammadiyya hakika na san Muhammadu shi alƙasi shi ne ita ce alƙasi shi ne annabi mu alƙasi ne raba shi ne hakikanin annabi Muhammadiyya Allah ke ce ba amma ne raba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana da hali gobe ba kowa ne ma ke da fa abin da annabi Muhammadu ya yi rijal ya ta akwai tazara ne nisa amma shi ne hadisi kamar yadda hadisi yake nuni zuwa gare shi ana kasin wallahu ni ne mai rabawa Allah kuma shi ne mai bayar duk wanda kaga duk musulunci da muka samu albarka a nan wannan shi ga hankali da muka samu albarka a nan wannan zama lafiya dukiya da kafiri da wanda ba kafiri ba duk albarka ta wasu a nan wannan sai annabi da yake da alibobi wanda yake ne suke bayarwa su da kuma hanya a tura ma a tura ma yau wanda ya kira ka ya ba ta kuma mu mun sana kuma alhamdulillah ala zalik yake to annan mamud hakika dinsa shine mai rabawa wala kita ki mamadiya hakika na annan mamudu la alifu tana da halima halar manzala tana da halima ko tana da halifo kilwuji a cikin halitta wa fi kulli asri a kowane zamani akwai halifan manzan Allah shi ne ake kira kuɗi nan da ranar mutai da yari shi ne kuɗi wanda ya kura samun walaya shi ne yake kujera hadisin shi na annabi Muhammad amma duk abin da Allah zai bayar ya ba ta Muhammad kuma da shi zai kula masa shi kuma akwai wani ne a tsakanin akwai wasu ne a tsakanin gani wala ya jiri kilu shay'un wani abu baya gudana a cikin halitta illa bi wasitati zalika al-khalifa sai da wasitan wannan khalifa duk abin da Allah ya ba ma halitta ba kan ba ne ta wasitan wannan khalifa nan nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kabbata mu wa huwa lahu nuwaw shi ma wannan khalifa na Muhammadu yana da na'ibobi eh kamar yadda muka faɗa wa kula fa'u yana da halifofi wa mazahiru yana da mazharori yudi bi wasitati wanda yana bayarwa ne ta wasitansu annabi ya bashi da abin da Allah ya baka ba mu halitta na kuma kowa abin da Allah ya kaddara da ba shi da ba to shi na ji bai shi zai ba mu hali ko kun sa shi ma sai shi rabawa sai da halittar Allah yana jiwa har sai ba da ta ji hannu ko inda idan mai albashi mai gadi a wata ma'aikata albashin sa ai daga shugaban kasa ne amma ya yi kaya wani ma ya taɓa zuwa ma Abuja ne ma ballan ta aiki a cikin shugaban kasa a ganin shugaban da aiki ko gwamnati sai sun rubuta kwanci to da yake shugaban da yake kan gani ko gada a nemo shi da ministoci duk ɗin sun da fanta da su rubuta suna son ba ganin ya ba da lokaci da rana da jin zo kuma su zauna to yi ne da zamani da zama mutu akwai maza a gaba to yana da halifofi shi ma halifa nan mamman yana da halifofi da da na'ibobi yana da mazhabi kuma wa wurin da Allah ya iya ba da abu gudu to au bi huduri a yi ba su yana ba da wasu kansu abu wurin ko kuma da halartar su wuri idan suka je wani waje ne ke wuri kama guyin zuwa sai Allah ya zama shi da sila sai Allah ya bada abubuwa da ya kaddara ma sai ba mahalitta abu barakati ko kuma da albarkar su izlaza kalba abdin aw yurid aw jini yayin da shi wani in ya kalli ya rayu zuciyar wani bawa ko wani muridi aw jini ko wani tilmizi ko wani almajiri au an ya kana ko kowane irin mutum ma ba almajirin su bane ba muridin su bane ya kalle shi ya ga an ya kana ko ya yi waje da shi sai ya samu a cikin zuciyarsa mahabbata shaikin son wani abu min halaki daga ali abubuwan da Allah ya da daɗin rayuwa to a ɗawo sai ya a bashi abinda Allah ya so a bashi نعم to alaisa laushin ya ce in ya ga in alaƙi ya ce ya ba shi wato masha Allah sai ba shi masha Allah abinda Allah ya so ma kaddara Allah da abinda Allah ya kaddara wajen Allah zai ji kuma Allah ya sanya wannan abun a hannun shi wannan waliyi وإن لم يجد في قلب في قلب الأب شيئا من موالاته إذا bai samu wani abu na jikuntan so tarayya idan wannan wani bai ga wani abu a zuciyar wannan bawa na na soyayyarsa ba na tarayyarsa da shi ba wala ma habbata bai ga kuma soyayyarsa a zuciyar wannan bawa ba wala ma habbata shai bai ga kuma wani abu min mazayin ba na masarorin da Allah ya sa ake ba ka ba mu bawa wannan abu ba alai salam shehu in da rufe zalikar wani bai da komai a lokacin na wannan lokaci bai da komai na rabu a wannan lokaci insha Allah sai a yi haƙuri yau kan Dukan yi sake ɗauki wannan ganin zamu kura karatu sai dai karatu na na gaba. Da yake idan wani ya bai samu wani abu a zuciyan bawa ba yawa da yake rajiyallah ta'ala wale ne duke fi kalbin abdi don bai samu a zuciyar bawa ba wato bai samu mene shay'an walaki wani abu na tarayyar sarki ba wala mahabbatu ko soyayya da shi wani bai ga wani abu da shi ba wala mahabbatu shi in min mazahiri ko soyayya wani abu na mazhabi shehu kalai salamu shehu in da hufi zalika karwar bai da komai a gurin wannan waje na wasu ɗin a wannan lokaci ne zalika kalai su ji yara ta yi kuku wato yawan gaskiya annabi yusuf ya ce ma'azallahu annasu da illa mun wajibna mata'ana inda yace muna neman tsari da Allah mu karɓi wani abu sai wanda muka kayan mu a gurin wanda ba ga kayan ma gurinsa shine muke karba su fa suna yawan faɗan wannan cewa mu da kan mu ba mu karɓan magana sai wanda illa mun wajina mata ana inda sai wanda ba ga kayan mu a gurinsa amma wanda ba ga kayan mu a gurinsa ba mu ba mu da kyau da shi fa fahimka fahimta wallahu yarzuquna Allah ya azurta mu wa iyyaka da kai alfama Allah ya azurta mu ganiya anhu gare shi bimanihi wa karbihi dan tsananin baiwansa da da baiwarsa kuma inni so yake ni kallifuka ina tsora maka an tajma al iswana ka tara yan uwa ar-rijal minhum ka tara yan uwa ar-rijal minhum nisaa maza da mata ka tara su wa kullum ka ce musu inni uzakkirukum Allah wal ahada ka ga musu ni ina tunatar da ku Allah da kuma alƙawari allazi baini wa bainahu wanda yake tsakanina da su shubran na ga wannan almajin nasa ya tara ƴan uwa a garin su maza da mata ya tunatar da su su riƙe Allah su ji tsoron Allah su tuna kuma alƙawarin da ke tsakanin su da shehu da su wanda alƙawarin bin Allah in duk wanda ya zama wani shehu dole ya zama bin Allah ya an ta kumu ka ji ko wannan alƙawari shine ya an ta kumu shine ku tare ku tsaya shi ma amara Allah ta'ala cikin abin da Allah ya yi umarni yin misali awamiri a duk misali ma'amurati misaltuwa da abin da Allah ya umarni واجتناب المنهيات الذي سنت أبا بند الله سبحانه وتعالى يهنا وقوموا جميعا وتاتي تلك قطيع بتأمير بيت الله جراية أكن الله لمليه بالواجبات بواجبين وهي الصلوات وهي الصلوات الخمس في صلوا لجرتنا كاجي بشير إبراهيم أنا جاء أتار مزاد ما تأجي مثل الخور لكي تكاني سلسو في راية أكن الله تصلوا لجرتنا والاجتماع والوظيفة لتاروا كما بين وظيفة وتأكد لمن كان في بلد جانو yace ya karfafa yin sallah a jama'a ya karfafa ga wanda ya kasance a wani gari wanda akwai masallaci jami'i yi jami'u akwai jami'i masallaci haka masallaci jami'i shine masallacin juma'a wato yi jami'u hudur salati juma'a wanda akwai jami'a na halartar sallar juma'a bi kulle yau juma'a duk ranar juma'a duk wanda ya zama shi ne dinga zuwa juma'a bayan kullum ne sallah masallacin angon a gawiya to duk juma'a ta masallacin juma'a sai akwai masallaci a gari ta'ala ta'ala shi wai ce Allah ya ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli dukkan salloli ku kiyaye su wa salatu musta musamman ma sallar tsakiya wa kuma lillahi kanshi ku tashi ku tsaya ku zama masu bin Allah sallar ta ce sun yi sallar la'asar wasu sun ce sallar asba'i amma magana ya fi matsala karfafuwa kan sallar la'asar wa kala ta'ala Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu ya ku wanda ku imani idan ji biskarati idan an kira ya ku zuwa ga sallah in yawmil juma'ati na ranar juma'a to fat'au ila zikrillah ku yi gaggawa ku tafi zuwa ga zikirin Allah shine sallar juma'a din anan ومن ومن ترك الجمعة duk wanda ya bar sallar rafi duk wanda ya bar sallar juma'a salata marati so uku min dai uzurin ba tare da uzuri ba da ba Allah wa ala qalbi bi sadi infaqi Allah zai yanki a zuciyarsa zai tambayi a zuciyarsa da tambayi irin na munafiki sai ba inda shi yake magana akan sallah kullum magana ke sallah sallah da shi wani abin da yake tabbatacce abin da ya tabbata shi ne falhasila abin da ya tabbata ya ce shi ne an da kasirar ninku mafi yawa daga cikinku mutala'ibun billahi masu wasa ne da Allah wa rasulihi masu wasa ne da manzon Allah wa bishayi da yawa daga cikinku masu wasa ne da shehu tijjani wa bishayi ibrahim ce da kuma ni na fahimci mafi yawa a ga nan ake gwada maka mafi yawa a dare amma suna ne za ki gwada ne suna almajirai na ita almajiri na fi zai ba wa Allah samu amma ba da zalika shi bura ki wanda ya ga haka wa Allah alai kaji musibati dunya to su wanda ya aikata ya zama mai wasa da Allah da manzon Allah da shehu tijani da ni yace to duk wanda ya aikata haka wa Allah alai kaji musibati me sokar da masifa ta sauke ya sauka masa duniya wa lahira a duniya da lahira yana ce shi almajiri na ne shi almajiri amma ya ga musifuna kama shi فلا يلومن الا نفسه كذب kowa ya kansa in shi shugaba ya rabbi Allah ta'ala shi da shi nan ba na wasa wani kullu muhalifatun ubati duniya wala ila yace wala yace ko muhalafa duk wani abun saba ko kullu muhalafatin duk wani abun saba ko ubati akwai azabobi da Allah ya tanada wanda yin haka duniya wala ila duniya da lahira sai abun da ke na saban Allah ba akwai azaban da Allah ya ma duniya da lahira kamar da muka taɓa karanta wasu shi kan baya azaban a duniya Allah ya jarrabe ka da tsamuwa azaban lahira kuma ya kona ka وشوفوا إلى بارئكم شوف إبراهيم الله الله يتكفون وجماعة الشوك فقتلوا أنفسكم كتكاوكم في نوباي ونجاك إذا مصلى ذلكم خير لكم wannan shi ne kuka riko da bayan ku a gurin makajin ku shi ne Allah shi Ibrahim ya kawo wannan bai ne imam Musa ne ce wanda awu malan hakim mu Allah ya bayyana su abna wa asiyaw yace duk wani kiraye kiraye duk wani abin da mutum zai faɗa ma kansa matukan duk wani kira da za ka yi makanka abu in dai babu hujja a abin da kake ka ce kai mutumin Allah ne kai ne yau ne kai na annabi amma babu hujjoji manzo Allah tare da kai babu umarnin da Allah ya shi tijani tare da kai yace to abna'uha ƴaƴan wannan abu da kake faɗan a ce yau kare ne ne ko shi ne kai ne shi ne abin da ke tare da kai yace wa ala misali ma ala rijal shi Ibrahim abin da kake kan mata shine sai yake kan maza wata ta'akkada alaihinna yace ya karfafa ma akan su da ta azwa dubun maza ne yawa yanda aka ce mata ta mijin da ma shi ba a ce mata jiya haka shi da shi ba ta hakkin amma ita dole ne ta mata jiya amma khalafat ma amara Allah min ta'ati azwaj duk wanda ta saba ma abinda Allah ya umarni ne jiya maza ne fakat a'awaza sabila rashad yace to hakika ya gagare ta hanyar shiriya wal mahabbati kuma ya gagaye ta samun soyayyen Allah wa salam shi Ibrahim shi an shi ya tabbata gare ku wa kataba Ibrahim ibn Hajji Abdullahi Tijani wanda ya rubuta wannan wasiƙa shine shi Ibrahim sai shi Alhaji Abdullahi Tijani sa'ilan ni wala ku tawfiq wa hidayah ina ne roƙa ma kaina da ku dacewa da shirya Allah ya dace da mu ya kuma shirya da mu because am yace wannan wasiƙa na yi ne a kosa shekara na nawa hijiran hijiriya da wanda hijira alfu wa salatiniya wa waki wa hamsin wa ida wa hamsin shi ne shekara dubu da ɗari uku da kuma hamsin da ɗaya Allah ya ƙara mana san shi jani Allah ya ƙara mana san shi zai Allah ya ƙara mana wata san annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya ya fi mana masu tsayawa suna hidima wajen kula da karatu masu kula da jirgeta su ji nasiru nasila su ji hamza su ji kasu sai allah ya nufa albarka su ji malam umar rijiya su ji malam musa su ji amina su ji wato ajiya amina rijiya a sannan su ji wato sarabi da suntuwa su ji malam abin da duk allah ya tara albarka sai yaya duka Allah ya biya mu saboda shan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da tabi Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih